أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدساك سادوا كراتم نماكو ماكو أمسلات من كاديزل wanda kuma muna cikin mukaddima ce ta adwa'ul bayan muna son mu karasa ta da izinin Allah sannan mu koma cikin littafan da muke karatu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kafin mu shiga cikin karatu akwai nukta guda da nake son dan yi bayani kanta kan ayoyin da muka karanta da suka shafi wato fidiya da aka yi zance a cikin suratul baqara da kuma wato surat al-ma'ida wajen ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am ko ba haka ba idan muka duba wato imam asim da hamza da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta fajaza'un mithlu an gane ko kinan jaza'un an yi mata tanwini kuma mithlu wato an yi mata wato matsayin tafsiri take an gane ko kinan sai zamanto jaza'un min al-ni'am shine khabar kinshi ina fata an fahimta sauran ƙura kuma sun karanta faje za a mithli ma ƙatala minan na'am sai zama tuma ɗin nan wato an yi mata izafa mithli amma aka ce faje za a mithlu ma ƙatala minan na'am an hankalta ma ma a matsayin ba mu sarifa ba ce kamar yadda suka yi bayani ya hukumu bihi da wa adilin minkum hadiyan balig al-ka'ba aw kaffaratun ta'amu masakin idan muka duba da imamu asim da hamza da kisa'i da kuma abu amr an gane ko da ibnu kafir da yaqub da khalaf kaffaratun ta'amu masakin kaffara tana da tanwini ta'am kuma yana da dhamma an gane ko saura kuma sun karanta wato imamu nafi' da ibnu amir da abu ja'far au kaffaratun ta'am kaffaratu ta'am sai da manto an yi idafa to duka wannan babu matsala idafa tana bayani akan abin da ake son a ci to anan mun faɗa cewa masakinikin nan ya zo jami'i sai ya nuna fidiya wannan ta shafi al'umma ce mai yawa don saboda abin da aka yanke galibi yana da girma kenan ba na mutum guda bane amma idan muka dawo a cikin suratul baqara da inda yace wa alladhina yutiqunahu ko yatawwaqunahu a wata qira'a shadda fidyatun ta'amu miskin to anan kuma akwai kira'o'i daban-daban misali idan muka ɗauka ibnu kathir da abu amr da imamu asim da hamza da kisa'i da yaqub da khalaf sun karanta fidiyatun ta'am sai da musu ita fidiyakin an fassara ta da ta'amu wato abin da miski ko ba haka ba to haka suka karanta shi ko kuma shi ta'am fidiya sai ya zamanto ta'amu badali na fidiya domin ita fidiyakin ita ce a ta'amu kinkinai an kai raf'a an ka kuma zo mu wancan zamma kenan suna madadin guda badali ina fata an fahimci fidiyatun ta'amu miskin kenan wannan kira'a ta nuna miskini guda ana iya wato bashi kenan mutum guda ya ba miskini mutum guda wato a matsayin abin da ya dace amma in muka diba imamu hisham ya karanta fidyatun ta'amu masakin sai da mutu ta'amu badalina masakin kuma jam'i ne ya nuna kenan ana iya ba miskinai ma'ana kenan kambacin kowane yini in ini 30 na sai ka samu miskini 30 sai ka basu ina fata an fahimta to amma kuma sauran qurra imamu nafi' da imamu abu ja'far da abdullahi ibn zakwan sun karanta fidiyatu ta'ami masaki sai zama to an yi idafa ne na badali akan badali fidiya cin ita ce ta'am kin sai an kai idafa ta babu wani bambanci wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli almakru shi as-sayyi'u ne shine as-sayyi'u shine al-makru din babu matsala da an yi idafa shi an gane ko sun ka karanta masakin kenan fidyatu ta'ami masakin kenan za a ba miskinai to nan abin da yasa na kawo shi saboda can masakin aka ce to nan kuma an kawo miskini a wata kira'a kuma an kawo masakin a wata kira'a sai waɗansu malamai suke ganin cewa tun da mutane da dama aka faɗa inda aka ce miskin kenan kowa a rarraba ya ba miskini ko kuma a'a shin mutane daban-daban suna iya haɗa su ba miskini guda tun da can jam'i na alallazina mutane a kansu to ya an ce miskin shin ko wani ya zaɓi miskini guda ya bashi ko ko a'a mutane daban-daban suna iya ba miskini ɗaya wannan shine abin da kira'o'in suke karantawa amma inda an ka ce fidyatun ta'amu masakin ko fidyatu ta'ami masakin sai zaman to a'a dan an hankalta ma jam'i ya ba jam'i wato ma'ana kowanne mutum ya ba mutum mutum daya ina fata an fahimta wannan tasiri ne na qira'at game da fitar da wato fidiya akwai bayanai da dama mai so ya koma cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na Dr. Umar Salim Bazmul na kasar Saudiya doktorakin da ya rubuta mujalladi biyu ne littafi ne wanda yake na da kyau ɗalibin ilmi ya tantance duka ayoyi inda ya magana ya sa alama idan yana tafsiri in ya zo tun daga bakar hannasa duk inda ya yi bayani sai ka duba a nan ko ka kwakwo ko ka buɗe littafin kai bayani wannan zai taimaka sosai Allah ya taimake mu to wannan shi ne abin da ke son in ce a gurguje yanzu sai mu tashi akan shafi na sha biyar a cikin muqaddima wato ta adwa'ul bayan malam yace wa min amfilati wa min amfilati wa min amfilati ko min amfilati dhikri sababi kenan yana daga cikin misalai na ambaton sababi ko dalili ko illa qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala yawma tabyaddu wujuh ranar da waɗansu huskoki za su yi fari wa taswaddu wujuh waɗansu huskoki kuma za su yi baki iswadda fa innahu ashara huna li sababi li sababi swidadiha Allah ya faɗi sababin da yasa waɗannan fuskokin za su yi baki bi qaulihi fa'amman ladina su wadda wujuhuhum amma waɗanda fuskokinsu suka yi baƙi aka fartun ba a da imanikum kina an shafe ma'amulikin shi asalin shi yuqalu lahum ko ya Allahu lahum ko ta ƙulu lahumul mala'ika ga shi nan dai aka fartun ba a da imanikum shi yanzu kun kafirce bayan kun yi imani to kafirai kala biyu ne akwai wanda ya yi imani sai ya yi ridda ko ba haka nan bane to shi wanda ana ce mai aka fartun ba a da imanikum to kafirin da bai taɓa yin imani ba kuma ya zai ya ce mai aka fartun ba da imani ku tun da dama bai imani ba ko ba haka ba tambaya ce da tana iya zuwa a asalin kowane dan adam imani ne Allah ya dauki alkawali ga yan adam sun suna cikin tsatson annabi adam cewa idan suka zo za su bota masu kace Allah wannan yana matsayin tauhidi wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ko dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kaga kowa ya faɗi wannan kiran shine wannan imanin nasu mun bai jona da kyau in ba baka yadda da wannan ba wadansu malamai suna ganin a'a kamar wannan ba wai alƙawli ne aka ɗauka wacin da babu wanda yake tunawa da shi amma zance mafi inganci na soshi sun tabbatar da shi wasu na ganin a'a dalilan da Allah ya kafa ga ɗan adam cewa akwai sammai akwai ƙasai akwai halittu a duniya suna nuna akwai Allah almuhimmu dai idan ya zo cikin imanin sa yake don hadisai suna nuna cewa kullum mauludin yuladu alal fitra hadisi na Abu Hurairah yana cikin sahih Bukhari yana cikin sahih muslim ko wani ana haifar shi akan fitra ta wato tauhidi har hadisi yazo inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina akan wato hanafiya kenan wato akan addinin musulunci akan tauhidi to shi yasa za a ce musu aka fartun ba da imanikum mun fahimta ko malam yace to wa qad bayyanahu fi mawadi'in ukhra kuma Allah ya bayyana wattan illa da an ka ce a kafartun ba da imanikum kenan kafircin shine illar da ya sa fuskokinsu suka yi baki ina fata an fahimce ni da Allah ya ce wa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama tara alladhina kadhabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya wujuhuhum muswadda fuskokinsu sun yi baki to kaga su alladhina kadhabu ala Allah waɗanda suka yi ma Allah ƙarya me yasa fuskokinsu suka yi baki saboda sun yi ma Allah subhanahu wataala ƙarya Allah kai mu da sani ina fata an fahimce ni malam yace wa nahwi haminal ayat da kuma sauran waɗansu ayoyi da suka yi kama da wannan kama satara kamar yadda za ka gani kina a cikin littafi insha Allah in Allah ya so tahqiqahu kenan satara tahqiqahu za ka ga ta haƙiƙin sa yadda za a tabbatar da shi fi Ali Imran a cikin suratu Ali Imran mun fahimci wannan da kyau ko to da haka wannan huskokin su ne ayoyi da dama sun faɗi yadda huskokin kafirai za su kasance sai zama to tafsiri ne maudu'i fuskokin kafirai kuma akwai bayanai guda uku da ya kamata mu ƙara kafin mu je gaba bayani na farko shine cikin ilimin balaga akwai abin da ake kira utliqal juz'u wa urida bihi al an faɗi sashe amma ana nufin duka da aka ce yau mata biyar dujuhun da da wasansu fuskoki za su yi fari a fuskokinsu ne kawai za su yi fari ai jikinsu gaba ɗaya zai yi fari yi ba asa ummati yau malkiyamati gurran muhajjali akwai na huska akwai na kafafuwa kenan duk jikinsu ma dai yana da haske an gane ko to a nan sai ka gane da an ka ce fuskoki ba fuskokin ɗaya ba ne amma su fuskokin da ya an yi bayanin su tabbas su ake nufi musamman cikin babi na aƙida kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha to waɗannan suna nuna cewa an ce komai zai kare sai fuskar ubangiji to ba a cewa Allah bai da fuska a'a fuskar tana daga cikin abubuwa na zati na Allah ya fuskar Allah take ba a fassarawa don bai nuna mana da take ba to amma ba ana nufin kawai fuskar Allah ɗaya za ta saura ba ina fata an fahimci a Allah ake nufi amma kuma yana da fuska mu yi hattara da kyau dan nan ne mu'tazila za ku ga suna kawo wani irin wadansu shi utliqal juz'u uridu bihi kull Allah ake nufi kenan Allah bai da fuska ba haka nan bai mun fahimci wannan da kyau ko kenan nan an ce fuskoki amma jikin gaba ɗaya ma yana da haske wannan da farko kenan abu na biyu akwai wani abu da ake kira al-lafu wan nashru ko kuma at-tayyu wan nashru al-murattab da al-mushawwish cikin ilimin balaga na ce muku akwai littafi na mu'ajamul balagatil arabiyya na badawi tsabana ko kuma mafatihu tafsir na ustadu doktor ahmad sa'ad al-khatib waɗanda sai mun ɗalibin ilimi ya nemi su wato a cikin larabci akwai lokacin da za a kawo abu biyu in aka kawo abu biyu ga na ɗai ga na biyu to idan za a sake magana kansu bayan an faɗe su wanne ya kamata a fara magana a kansa na farko ko sannan kuma a kawo mi na biyu to wani lokacin kuma sai a juya sai a fara magana da na biyu sannan a na farko to in aka fara magana da na farko shi ake kira allafu wan nashru ko at-tayy wan nashru laffa shay ya nade abu tay tay shay tawa shay ya nade abu to dan haka akwai murattab shine wanda an faɗi abu biyu sannan aka fara magana akan na farko aka dawo kan na biyu akwai mushawwish wanda sai aka fara magana akan na biyu sannan aka dawo akan na daya ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat al-Isra yake cewa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn kaga yayi magana dare sannan yayi magana mi yini wanda ya kamata a fara magana akan sa dare tunda shine aka fara magana akan sa sai ce fa mahauna ayatal layl kaga nan ya zama to murattab waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kull shay'in fassalnahu tafsila to akwai mushawwish ko mu ce ghayra murattab shi ne wanda za a faɗi biyu to kuma sai a koma a yi magana kan na biyu sannan a koma zuwa da farko to wannan shi yau matabiyar wujuhun yana cikinsa yau matabiyar wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su yin fari da waɗan biyu aka fara farare ko wata suwadda wujuhu waɗansu fuskoki za su yi baki sai an ka ce fa an mallabi na suwaddat wujuhun sai aka fara magana kan waɗanda an na ƙarshe waɗanda fuskokin su kai baki aka fartun ba da imanikum fa zuqul azaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina bayaddat wujuhuhum sannan aka dawo kan farare fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun to irin waɗannan ka'idodin na ilimi yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su domin an yi magana ba ka san menene aka ce ya an ka ce at-tayyu wan nashr da allafu wan nashr kai baka san ma abin da ake nufi ba ya an ce murattab an ƙara rikitar da kai mushawwish an ƙara rikitar da kai kuma misalai suna da yawa a cikin alkur'ani da kuma suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma yaren larabci da haka irin waɗannan ilmumukan wata ɗalibi bai karance su ba karatu zai ba shi wahala kwarai da gaske sai ka fito kana da'awa saboda karantarwa da da'awa galibi idan suna ƙara girma ne ana ƙara samun makiya to idan baka iya da kyau ba shikenan ka an ƙare da kai amma idan ka fahimci abin da kyau to da izinin Allah sai ka koma ga Allah ana yi da kai kuma wannan bai hana ka nemi ilimi wajen malamai biyu da kai karatu ko don saboda ka je ka karanta fannin da baka sani ba ko ka ƙara wani littafi ko kuma ka nemi tabarruki shi yasa waɗansu malamai zaka sun maimaita wani littafi so hudu so biyar har so goma ba wai don musu fahimci littafin ba a'a albarka ce da koya ma ɗaliban ilimi ladabi da biyayya cewa su je makaranta su yi karatu mun fahimci wannan da kyau ko to wannan nukta ta biyu kenan sai abu na ƙarshe shine cewa nan kina Allah ya kawo illoli to bayani na kan illa bayani ne mai yawa kwarai da gaske an gane ko zan ɗan taɓo kaɗan daga cikin yadda ake bayani kan illa an gane ko a cikin usulul fiqh da kuma usulul tafsir musamman a usulul fiqh akwai wani littafi ana kiransa jam'ul jawami' jam'ul jawami' da Imam Suyuti wancan satin aina muku bayanin sa haka ne ko to ita illa din nan akwai ka'idodi guda goma da malamai suka dora duk da yake akwai ɗaya daga cikin su yana da rauni amma waɗannan ka'idodin guda goma in ana son a fitar da illa yanzu ne ana aiki da su sai a gane dalilin abu to shine malamai suka yi musu baitutukka masalikul illati dhil ashiya'i an gane ko annasu wal ijma'u wal ima'u فالصبر والتقسيم فالمناسب فشبه فالدوران عاقبة فالطرد تنقيح المناط إلقاء فارق على التوالي da ka har da ce waɗannan kasanai da ake fitar da illa kuma sai kai karatu wannan littafin na faɗe shi ne ba shi kaɗai bane ya kawo su amma dai ɗaya ne daga cikin misalin da nake bayarwa mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan abubuwa guda goma su ne nake son yi bayani a gurguje saboda muna bayani ne kan illa da ya ce masalikul illati masalik jam'i ne na maslak hanyar da ake shiga usluk ya daka fi jebika ka sanya hannunka a cikin wato aljihun rigarka an gane ko aljayib wani lokaci ana yin nufin aljihu ko kuma aljayib wani lokaci ana nufin wato wuyar riga wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن نمبا أنا منهم على جنوبهن أكا أبجيهم سبا أنا منهم وين لا نبي إلمي بكو لا رمشي أي حتى لا رمشي شكرا يوني بكتي بإسا دولي سي أهانا دفهمتر مقباتا in ka ce jaibu kullum aljihu sai a ce to wali yadribu bi khumurihin ala jubihin su doki mayafin su kenan su aza su aza shi a cikin aljihu yau mi an ka kenan ba ai komi ba an gane ko to almuhimmu annasu masalikul illati dhil ashiya'i kenan ma abucin al ashiya abubuwa ne ga su annasu wani lokaci ana fitar da illa cikin nasu wannan duk a gurguje zan ba ku su nasu yana iya tabbatar da illa ana samun ta cikin lamun ta'lil ana samun ta cikin fa'un ana samun shi cikin la'alla ana samun shi kaza almuhimmu dai nau'uka ne daban-daban ta'lili wanda yake ya fito zahiri ko wanda a boye yake dole sai an yi bincike cikin nassu kalima ta annassu asalinta tana nufin alimtifa abin da ya ɗaukaka an gane ko shi ne suke kira text da english text ko yan text an français to wanda su a tsarin turawa ana iya warware shi kamar zare tun da nassi kalmomi na yan an cire su ai babu nassi to qur'ani bai doka wannan hadisi bai doka wannan don babu ranar da a cire kalmomi a ce babu qur'ani ko hadisi sai mun yi hatta nass misali Allah subhanahu wataala ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah saboda ku rabauta kenan kaga me yasa aka ce mu ji tsoron Allah dan mu rabauta duniya da lahira ban sani ko mun fahimta ba min ajli zalika katabna ala bani isra'ila dan saboda wannan wannan kuma Allah ya faɗi illa ba don wani ya ci da sashi ba shine cikin ganin damarsa ya bayyana muna don saboda mu yi kiyasi mu yi istinbatin illa don saboda mu fahimci waɗansu nasoshi waɗanda abubuwa da basu fito a fili ba sai a yi kiyasin su akan nasu mun fahimci wannan annasu kenan na biyu sai al'ima'u ina fata an fahimci yan an ce al'ima asalin kalma ta al'ima'u tana nufin al'ishara nuni au ma'a yumi'u ima'an shi yasa ake kiran sallah ta ima'i in an ce sallah ta ima'i in an ce sallah ta ima'i shine in an ce sallah ta ima'i shine kamar mutum yayi sallah ba tare da yayi ruku'i ko sujada ba kamar marashin lafiya wanda bai iya ruku'i bai iya sujada to idan yana iya duba gabas sai a sashi dubi gabas idan bai iya duba gabas sai a bar shi a kwance idan zai iya yin arwalla a yi arwalla idan za a yi masa arwalla a yi masa idan bai iyawa sai a yi masa taimama idan bai idan bai iya sai ya taimama idan bai iya sai ya masa taimama idan duk wannan ya cutura idan ruwa sun tafi hannunsa ko ƙasa rashin lafiyar zai karu to shikenan dole haka dan zai sallu dan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha masafatu to yanzu kuma ba a yi duniyar da shi dubi gabas daga nan sai ya tada kanshi asaba a halin da yake kawai sai ya sallah yayi kabbara ya karanta Fatiha sai ya ce Allahu akbar sai ya yi imani imani kala biyu ne imani na in yana yin ruku'i ya dan duka kadan ishara zuwa ga ruku'i idan ba zai iya ba shi kenan da sai ya yi imaji ne kamar abin da ake kira alkhayal yayi kamar tunanin cewa gashi nan yayi rukuki addinin musulunci a kowane hali wai aka dubi irin halin da sallah take ciki wanda ba a yarda ba a kowane hali ka barta amma ga masu lafiya nan kattan kaddara sun ci sun koshi amma ba sa yin sallah suna ji ana kiran sallah lafiyar da Allah ya baku in ya kwace ta za ku gane kai to wannan shine ake kira imani to amma a cikin wato ilimi na usulul fiqh sun ka ce ma ya dullu ala al-illiyati wasfin bi hukmi wasitati qarinatin min al-qara'in malfuban au mustanbatan kina abin da yake nuna wata sifa da ta zo da take nuna wato karina ko alama wadda take nuna wata illa ko da an faɗi wannan abin karara ko ko mustanbatan za a yi istinbatin wato wannan illa ina fata an fahimci ni domin idan baka haka ba ba za ka fahimtar sa ba mun fahimci wannan to shine misali sun kace hukmu shari'i aqba sima'i wasfin an gane ko al-mahkumu alayhi kenan mai shari'a ana nufin Allah subhanahu ta'ala lokacin da alkur'ani ke sauka ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yana raye shine yayi hukunci akan sauraren wata sifa da yaji sai ya zartar da hukunci akan wannan sifa din wani mutum ya zo ya ce na halaka ya ce na sadu da iyalina ko ba ka gani ba cikin watan ramadan ko ba ka ran bane sai ya ce mai ka je ka yantar da baiwa to kaga wannan sifa ta cewa ya sadu da iyalinsa an gane ko a cikin watan ramadan ita ce ta sa an kai masa wannan hukuncin da ba dan da wannan sifa ba da kuma wannan hukuncin bai tabbata gare shi ba mun fahimci wannan to shi ake kira al'ima shi ma nau'i ne daban-daban yana da sifofi daban-daban bayanin shi dai sai kun koma cikin wannan littafi na jam'ul jawami'a za ku gano shi mun fahimci wannan to sai abu na uku al-munasaba aw al-ikhala ya an ce munasaba awil ikhala munasaba shine dacewa abu kamar abubuwa su zamanto sun zaman dole ne almunasaba wal mula'ama an gane ko wal wato wal qurb kamar abu ya zamanto kusa da abu ko ya zamanto yana kama da shi ina fata an fahimce ni misali zamu ga cewa an ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma as-sariqa sata to wannan sifa ce wadda ta dace a yi mata hukuncin mi yanke hannu kenan sai a ce tuna an samu munasaba tsakanin wannan sifa ta sata da kuma mi da kuma yanke hannu shi yasa sai an ka ce to dalilin da yasa aka ce a yanke mabarawo hannu saboda ya dauki kaya duk da yake akwai sharuɗa ya dauke su ya zamanto bai bin mutumin bashi bai zamanto ba babansa bane ba ɗansa bane ba akwai wasu sifata da ake fitarwa ba haka ne kawai ake yankewa ba kamar yadda turawa suke kokarin yada banda an gane ko to wannan shine ake kira almunasaba ya zamanto sifar ta dace da abin da ake so shine jawo wa alkhairi da tunkuɗe shari me yasa aka ce a yanke hannun barawo saboda kiyaye dukiyar al'umma sannan kuma a tunkuɗe banna shine ta yaduwar cin dukiyar mutane da zalunci a bisa duhu kasa ban sani ba ko mun fahimci wannan to sifa ta gaba daga cikin sifofi da an kace annasu wal ijma'u sai kuma wato ijma'i kina ya zama to an yi ijma'i akan wani abu shine sifa an gane ko kamar yanzu misali malamai sun yi ijma'i kan cewa mace karama babanta yana iya cilistar da ita akan aure in bata balaga ba an sa abin da yasa saboda bata san maslahar kanta ba yarinya ce karama tana da shekara misali kamar tara zuwa goma an gane ko cewa da aka yi ana iya daura mata aure ba wai an ce da an kai ta mijinta ya sadu da ita ba haka ake nufi ba duk littattafan fiƙi suna cewa sai in ta cancanci taki zai taki ta amma ana iya ɗaura mata aure a wata gidansu amma saboda su yake addinin musulunci sai zo suna wannan kuma kasashen su sai su halatta kato ya armi kato mace ta aure mace kaga wannan akwai renin wayo a cikin wannan ina fatan kun fahimta to shi wannan munasukin yana da sifofi daban-daban za su kai kusan guda biyar zuwa shidda amma mu bar shi sai abin nan annasu والإجماع سيتي والإيماء كو والإجماع والإيماء فالصبر والتقسيم الصبر والتقسيم أصلا الصبر شيني جربا با وانتم مي صادم با صبر يصبر شيني يا جربي أبو با وانتم نا صبر يصبر با الصبر شيني تنتنت أبو بوا ina fata an fahimci wat taqsimu sai a rarraba su wasu suna ce mai at taqsimu was sabr a rarrabe kuma sai a jarraba duk dai magana ce ta malamin usulul fiqh to shi wannan yasa aka kawo shi saboda in ana son a gane illa abu wani lokaci sai an bi ɗaya bayan ɗaya a tantance za ku ga yana kusa da wani ilimi da ake kira tahriru muhallin nisa a san a tantance a ina ne ake jayayya don a gane sabanin da an ka samu ga inda aka yi jayayya kuma jayayya in ya cancanta a tattauna akan ta a tattauna akan ta wani zai iya cewa yunga shirme ne ai babu shi a'a alqur'ani ma yana amfani da wannan a wani lokaci shine as-sabr wa tafsir bari mu dauke shi akwai attam akwai ghairu attam da Allah yake gaya ma manzo sallallahu alaihi wa sallam yadda zai tattauna da kafirai game da haramta abubuwa da haramta su a cikin suratul an'am sai ce tamaniyata azwaj abubuwa ne wato guda abin da sinfi ko mu ce nau'i guda takwas nan ba mun namiji da mace ake nufi nan sinfu ake nufi fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta yasa an kace zauju ana nufin mace ya an kace zauju ana nufin namiji ya an kace zauju ana nufin nau'i ana iya cewa huma zaujun su mata da miji ne kina suna tare da juna kuma ana iya cewa huwa zaujun namiji kuma huwa zaujun mace qur'ani bai taba cewa zaujatun ba tun farkon sa karshen sa sai dai malaman fiqh sun kace to mu in mutun ya mutu an kace mata zaujun ya za mu rarraba tsakanin su ko sun kace a ku ce mata zaujun za a gane tun da an sa ta ko ba ka dan bane to su kuma malaman lokaci ce to mu ba mu ganewa yan an ce zaujun shin namiji ne ko mace aka ce akwai aiki da karina ja'at zaujun mace ake nufi amma suka ce kai don Allah a sauƙaƙa muna a bari a sa ta'un din nan sai aka ce to ba laifi ku sa ta'un din fasihun ne amma al-afsahu shine wanda alqur'ani ya zo da shi tunda ko cikin hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin tare da irin cikin matansa waɗansu da suka gare shi suka so su yi gudu sai ya kira su ya ce musu innaha zaujati wannan mata ta ce idan ku kaga wannan larabcin akwai shi tunda hadisi ya zo da shi mun fahimci wannan duk da yake akwai sabani za a yi istishhadi da hadisi ko ko sai an sallafa dini na manzo sallallahu alaihi wasallam bayani ne kuma bincike ne mai yawa to amma dai qur'ani yace wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة بيتي زوجته بقى سيأي حترة تنسيتي ثمانية أزواج من الضأن اثنين دقاء الضأن اثنين تمكي هذا راغو كما كان بني أكوي بيو ومن المعز اثنين أنقالي كو دقاء كما المعز شيني واتو بنسورو دا أكويا نما أكوي بيو كما هكذا الضعن da alma'az in baka sun har da bace maka dama in an ce zadun sai a ce ta'un sai a ce za'un sai a ce ainun ghainun fa'un qafun kafun lamun mimun to da'an yace ma'az kenan ko zadun ta gabaci mimun haka ma yake a huruful hijaiya can ma wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn al-hamza ce ta zo sannan ba'un ta zo da ka fahimci haka shikenan har da ta tsaya bi idnillah amma sai ka gane cewa na farkon su suka kawo haruffan da suka gabata na ƙarshe kuma suka kawo haruffan da wato suke a farko kenan yanan sai zaman to juya su za a yi sai ka fara da dodon sannan ka zuwa ga alhamsa mun fi wannan to qul azzakarai ne harrama ka tambaye su shin mazajen ne Allah ya haramta saboda suna matsayin maza Allah ya haramta rago don saboda shi na namiji rago sannan ko kuma ya haramta bunsuru saboda yana namiji amil unsayaini ko ko matan ne Allah ya haramta saboda kasancewar su mata ina ba ta amfici saboda akuya tana akuya ne mace yasa ta haramta ko ko tumkiya saboda tana mace ce ta haramta amma shtamalat alaihi arhamul unthayni ko ko saboda abinda sun kasance ne cikin mahaifa kasancewa su cikin mahaifa ta aka haramta su ina ba ta amfici kaga duka wannan musu fada ba ba dan suna mazajen ba ba dan suna matan ba ba dan sun kasance cikin mahaifa ba an gane ko amil unthayni amma shtamalat alaihi ahmurun fi sai ce nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin sai ce wa min al-ibil ithnaini daga al-ibil raqumma an gane ko akwai ithnaini biyu jinsin raqumma kenan mace da namiji raquma da raqumi ko ba haka nan bane ko taguwa da raqumi ko ba haka ba qul azzakarain harrama wa min al-baqar ithnaini daga baqar jinsi na saniya domin an ce al-baqar shami in an ce al-baqaratu daya mun faɗi wannan ta'un tana bambanta su ismul jinsi kenan at-tamr jinsin dabino at-tamratu dan dabino daya ash-shajaru itace ash-shajaratu guda daya shi sun kace innal baqara tashabaha alaina shanu sun shige mun cikin juna qala innahu yaqulu innaha baqaratun kaga saniya daya kuma sai kai hankali baqaratun qafun tana da mitana da fatha ba ta baqaratun ayi mata kalkala an gane ko oh to sai ce kul a zakarai ne harama shin mazajen ne aka haramta saboda raƙumi yana raƙumi ne ya haramta ko ko saboda sa yana sa ne ya haramta amil umsayaini ko ko saboda su matan suna mata ne raƙuma don tana mace raƙuma ta haramta sannan kuma eh, saniya saboda tana saniya ne ta haramta kasancewa ta mace an mashtamalat alaihi arhamul unsayin ko ko don saboda sun shiga cikin mahaifa ne abdan mahaifa ta kumshe su to kaga inda mahaifa ta kumshe su ne ai kowanne daga cikin su yaron na cikin cikin mahaifa banda na farko waɗanda Allah ya halitta to ku ba mu hujja babu sai ce an mashtamalat alaihi arhamul unsayin am kuntum shuhada'a idh wassakumullahu bihada to nan kuma sai intiqali abinda ake kira al-intiqal hujja kala biyu ce ko hujja ta hankali ko hujja ta shari'a wani lokacin suna tafiya tare saboda akwai lokacin da za a ka nassi na alkur'ani ko nassi na hadisi amma hankali ne ake son ya fahimci hujja mun fahimce ni qul inna ma a'idukum bi wahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru aya ce ta alkur'ani tace ayi tunani kiran kaga ta ba hankali da mai yayi tunani ga abin da dace yayi tunani akan sa mun fahimce wannan da kyau to shi kenan sai ce nabbi'uni am kuntum shuhada'a idh wasakumullahu bihadha shin ko kuna shaidu ne Allah ya muku wasiki da wannan ina aya take ko hadisi ingantacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wadannan abuwa haramun in babu to ya zan ya zan ƙarya kaga sai Allah subhanahu wataala ya as-sabr wa taqsim domin ba yadda za a yi haramcin ya wuce wadannan abubuwa ko ya zamanto dan yana namiji ko dan yana mace ko ba haka nan bane ko dan yana cikin mahaifa to duka waɗannan kunci ba shi bane to in babu dalili na hankali to akwai nasu daga wajen Allah babu to ya tabbata cewa kiran ƙarya ake yi as-sabru wat taqsim ina fata an fahimce ni ba san ko mun fahimta ba shi yasa wadansu suka yi mai qawaidi istidraki suka ce mai qawaidi ya tafi tabbatar da tauhidi wani lokacin sai ya kuskure shi da yace ba a cewa Allah yana da sashi ba a cewa Allah yana da kuma duka to in abu bai da sashi bai da duka to ya zan ya zan babu kenan kaga nan ya samu matsala ina fata an fahimci to wannan shine as-sabr wa taqsim zaku qur'ani yana amfani da shi wani lokacin kuma zai yi amfani da shi sai ya bar amsar an gane ko wanda kai mai hankali zaka gano ta afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada kaga yayi iddia'in cewa za a bashi malan da yaya za a bashi dukiya da yaya sai Allah ce atala al-ghaiba shin ya tsinkaye gaibi ya san abin da a can rubuce amittakhadha inda ar-rahmani ahda ko shi na da alƙawari tsakanin shi da Allah kaga duka waɗanda bai da su shi dai bai san gaibi ba kuma bai da alƙawari tsakanin shi da Allah to na uku shine ƙarya yake am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ne haka saka ga babu abin da ya halicce su am humul khaliqun ko ku su sun halicci kawunan su duka waɗanda sun yarda babu to akwai wanda ya halicce su shine wanda ya cancanta su bauta mishi sai bai kawo shi ba mun fahimta da kyau tau irin waɗanda abubuwa ɗalibin ilimi ya waye musu saboda in yaji an ce asabar wa tafsir ya san ko ne ake nufi da asabar wa tafsir kenan mun samu asabar wa tafsir fal munasaba ita ko munasaba shine kamar sifar da an ka kawo ta dace da hukuncin da ake so shi ake kira al munasaba ina fata an fahimci asalin munasaba ta tabu wato ittiba'u shay'i li shay'i wani abu ya bayan wani abu wata tabu'i ba ko kuma sun kace asalin sa a fiqhu muqaranatul hukmi lil wasfi min ghairi munasabatin bainahuma ina fata an fahimci shi wannan munasaba din ana kawo shi adiba a gani misali al munasaba abin da suka kawo shi almunasaba shine dacewa kenan ya zamanto abin ya dace da siffar da aka kawo ba wai kawai an kirkiro ta bane an kawo ta an ce a'a wannan siffar ga hukuncin ta kaza ba tare da abin nan ba ba tare da dacewa ba yanzu misali munasaba ta haɗu ne akan siffa guda biyu munasaba shine cewa misali maslahar da musulunci yake nema guda biyu ne a jawo amfani a tunkuɗe cuta kuma tunkuɗe cuta yana gaban mi yana gaban jawo amfani to sata idan mutum ya sata sai aka ce a yanke hannun shi to wannan wasfakin na sata mun kawo shi saboda mi saboda kiyaye dukiyar al'umma ko ba haka nan bane sannan kuma saboda hana wani ya aikata irin wannan banda kaga an jawo alkhairi an tunkuɗe cuta wannan munasaba tana da bayani mai yawa bana son da abin nan fashabhu sai abu na bakwai a shabu kamanceceniya abu ne ya yi kamanceceniya da wani an gane ko kamanceceniya da shi kamar abu a ce ya yi kama da wani abu sai a ba su hukunci iri ɗaya to wannan kuma malamai suna kawo shi a ƙarƙashin matsaloli da ake ganin kamar kaza ya yi kama da kaza wanda shi ne galibi ma wato za ku ga ana yin ƙiyasi da shi domin akwai abin da ake kira ƙiyasu shaba wato ƙiyasi wanda za a kamanta wani abu da wani abu wani lokacin sai ya zamanto ya dace wani lokacin bai dace ba domin yadda ake ganin abu ya yi kamanceceniya da wani wani lokaci tana yiwa sai a ga cewa kamar kamanceceniyar tasu ba ta yi ba na zuwa kaɗan akwai misali mai kyau da suke kawowa misalin kamar ɓarawo wanda ya je doki kuɗi wanda ke sata da wani mutumin da ya je sata a makabarta na bashi wasu malamai suka ce za a yanke hannun saboda ya yi sata wasu ka ce ba za a yanke hannun shi ba to kamar ceceniyar su ce aka kalla cewa wannan ya ɗauki abu daga ɓoyi shi ma wannan ya ɗauki abu daga ɓoyi kenan babu matsala a yanke hannun shi waɗansu suka ce a'a ba za a yanke hannun shi ba shi annan ba shi to kaga wannan wato sun kalli ashaba kamar ceceniya da akwai tsakankanin su mun fahimci wannan ko to sai abu fashabhun faddauran sai addauran shine abu ya koma tare da illarsa idan aka ce mutum yayi sata sai a ce a yanke hannunsa in bai yi sata ba ba a yanke hannunsa sai a gane cewa ashe yin satan ita ce ke sawar a yanke hannu mun fahimci wannan da kyau kaga ya nuna cewa jujjuyawar illa ad-dawran shi ne asalin shi juya abu ya juya wujudul hukmi ko ko al-illa taduru ma'a hukmiha wujudan wa adma to sai na takwas at-tard asalin at-tard ittiba'u shay'i shay'i shine muka tsado muka kama munasaba shine abu ya bi wani bayan wani abu to sannan kuma wanda suka ce muqaranatul hukmi lil wasfi min ghairi munasabatin bainahuma kama a ce hukumci da sifa sun zo amma ba tare da kamanceceniya tsakankanin su ba to wannan shine mai rauni wanda malamai suka kawo misali sai a ce ana arwalla da ruwa amma ko kuma a arwalla da shi don mi saboda shi su ruwa ana iya musu dam mun san dam ko ko mu ce ana iya musu hanya ta ruwa babba amma shi kuma ko kuma a yi masa wannan to shi yasa sai aka ce ba za a yi arwalla da koko ba to kaga wannan sun kawo kamancece ne ta fuska kowane daga cikin su ruwa ne amma yayi nisa shi yasa da yawa daga cikin malamai shi wannan ba su yi aiki da shi ba sai abu na na tara da yace fa shibhun faddawranu aqiba ma'ana aqiba nan ya zo bayan shi ba yana nufin cikon magana ne yace fa tsardu mun kawo at-tardu tanqihul manat tanqihul manat shine a tace illa asalin shi abubuwa ne guda uku asalin at-tanqihu shine at-tahdhib wat-tasfiya al-manat kuma al-illa domin asalin anata shine ya rataye abu illar da an karata ya hukunci akan ta to wannan abubuwa ne guda uku akwai tanqihul manat akwai takhrijul manat akwai tahqiqul manat mu gane su da kyau tanqihul manat shine a tace illa takhrijul manat shine a fitar da illa tahqiqul manaf a tabbatar da illa tabbas ita ce illa wadanda abubuwa guda uku zaka malamai suna yawan kawo su idan baka fahimce su ba zaka iya samun wato matsala kwarai da gaske sai abu na karshe kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban hadisi na Abu na Abi Bakra wanda na cikin sahih Bukhari Muslim kaddayan ku yayi hukunci yana cikin hushi to sai malamai suka ce to nan ba dan yana mutum bane an kace kada yayi hukunci ina fata an fahimce ni sannan nan da an ka ce alhakim ba don yana hakimi kadai ba a'a wa huwa ghadban saboda yana cikin fushi to kaga da tanqihi mun cire ciki na abubuwan da ya kamata zamanto illa mun tace ta mun gane ta shine wa huwa ghadban ina fata an fahimci takhrij kuma mun fitar da ita gata aikin da zamu yi don mu fitar da ita ta haƙiƙi kuma mun tabbatar da ita ce illa don saboda mi saboda duk abin da zai hana kai hukunci ko da ba hushi bane to bai dace a yi aiki da shi ba misali mutumin da yake cikin hushi ko mutumin da yake jin fitsari ko yake jin kashi ya dace hukunci babu hankali kenan ma'ana hankalinsa baya kwanci kenan ba wai nan hushin ɗaya ake nufi ba a duk halin da zaka shiga mushawishatul fikr abinda ke hana tunanin kai aiki to kenan ga kai hukunci da shi mun fahimci wannan kun ga malamai irin yadda suke fitar da hukunce hukunci ala ayyati hal sai abu na karshe ilga'u fariq shine a jefar da wato alfarik abinda zai rarraba su shi ake kira ilqa'ul farik ilqa'ul farik yana da muhimmanci duk da yake wadannan abubuwa suna cin lokaci amma abubuwa ne masu amfani shi sani dan yi kokari na kawo su don mu fahimce su da kyau ilqa'ul farik yanzu misali hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace kada dayan ku yayi fitsari a cikin ruwa la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im ko ar-rakib a wata riwaya an gane ko ar-rakib shine wanda ya kwanta baya gudu ad-da'im shi ma wanda a tsaye allazi la yajri shi yasa fasara shi allazi la yajri ina fata an fahimci sun ma yaktasim fihi sannan yayi wanka a cikin sa an gane ko riwaya ta jabir ita ce ar-rakib in ban manta ba to anan ba ana nufin kada ka yi fitsari ba sai mu ɗauki kawai cewa to ai kada ka yi fitsari to fitsari ne aka hana to ina zancen kashi kuma ko ba haka ba to mun ji an ce kai fitsari to in ka je ka samo tanu na fitsari ba kai kai fitsarin ba sai ka zuba cikin ruwa ka ce a a ce an kai kai fitsari kai ba kai kai fitsari ba shari'a tana da wannan ba ta yadda da wannan shi yasa na abin da ake nufi wato duk abin da zai gurɓata ruwa don kan wani amfani da su shine abin da ake nufi mutumin da ya je samo wani abu misali na wanda zai cutar da mutane wanda ba ya fi fitsarin da kashi ya zuba a ciki ya ce a fitsari aka ce kaga wannan wasa da shari'a ne mun fi cewa da kyau shi yasa za ku ga an zo ana koya mana cewa ga zai da za mu samu tsafta kai kai da aka koya ma wankan janaba aka koya maka wanka da alwala sannan kuma aka koya maka ba aka koya muna wankan haila da wankan jinin biki ko ba haka ba sannan kuma shari'a ta koya muna cewa kada a yi fitsari a cikin ruwa kada a yi kaza kada a yi kaza sai mutane su yi fitsari kuma su je su sha ruwan ya za ba za su kamu da ciwo ba kafin tura su zo su gaya muna wannan nasu ya zo ya muna bayanin wannan amma mun gane shi shi ne abin da mun gane ba kun fahimci wannan ko ko yan uwa waɗannan su ne abin da muke iya cewa ilgha'u fariq sai ka haddace waɗanda baitutuka kuma gaskiya na kawo su ne a gurguje don bayanin yana da yawa kwarai da gaske amma saboda bayani ne wanda ɗalibin ilimi yana da kyau ya san shi masalikul illa ake kiran su a cikin ilimin usul fiqh sai a je a neme su kwarai da gaske akwai kuma qawadihul illa duk dai a hankali a hankali ɗalibin ilimi ya fahimce su dan in ya ji an faɗa wata rana ya gane me ake son a ce ina fata an fahimta zan maimaita mai tuttukan masalikul illati bil ashiya'i annasu wal ijma'u fal ima'u فالصبر والتقسيم فالمناسبة فشبه فالدوران عاقبة فالطرد تنقيح المناط إلغاء فارق على التوالي الله يتمكن فاو إنا غير مبرسو هكذا نسمو دا أبو بونسنا دا تفصيل أتكين إلي من أصول الفقه سيأجي تعالي بيسو to malam yace to wa min amsalati dhikril maf'ul al wahid qawluhu ta'ala dama malam ya ga maka ana shafi al muta'alliq ko ko mu fadi wannan ba al muta'alliq ana shafe muta'alliq abinda yana da alaka da wani abu sai a shafe shi cikin qur'ani ya kawo misalin illa sannan kuma ya kawo misalin al muta'alliqat yanzu zai ci gaba da bada misalin muta'alliqat dan ya fada yace wa min anwa'il bayan allati tadammanaha aidan an yadhkura am an yuzkara amrun fi mawdi'in thumma yuzkar fi mawdi'in akhar shay'un yata'allaqu bi dhalika al-amr ka an yadhkura lahu sababun aw maf'ulun ko ba haka ba an yuzkara lahu sababun aw maf'ulun aw zarfu makanin aw zarfu zamanin aw muta'alliqun to yanzu sune yake bayani yanzu ya kare da na sabab zai je zuwa bayanin al-maf'ul Allah ce inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha a cikin suratu wato annazi'at a cikin wancan halakar da fir'auna kenan akwai ibra abin lura liman yakhsha ga wanda yake jin tsoro to yake jin tsoron mi kaga ba kawo shi ba ko ba ka nan bane ko an kawo shi mala yace fa innahu lam yadhkur huna maf'ula yakhsha Allah bai kawo maf'uli na yakhsha ba walakinahu ashara ilayhi sai dai Allah ya nuni zuwa ga wannan fi suratu hud a cikin suratu hud wa dhariyat da suratu dhariyat wa idahuhu malam yace yadda za a bayanin wannan annal isharata fi qawlihi huna isharar da Allah yayi nunin da Allah yayi inna fi zalika a cikin wannan ko cikin wancan ko ba haka ba la'ibratan akwai abin lura liman yakhsha ga wanda yake jin tsoro raji'atun ila ma asaba fir'aun za ta koma ne zuwa ga abin da ya sami fir'auna minan nakali na azaba wal azabil mafkur azaba kuma wadda an ka ambata fi qawlihi fa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal ula Allah ya kama fir'auna kamu dan saboda zaluncin da yayi kenan nakalal jaza'il akhirati wal ula ko ba haka ba abin da ya aikata na farko da na karshe na farko da na karshe shine na farko ya idda in shi Allah ne abin bauta wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi haka ne ko na biyu kuma shine ya ce kuma shi ubangiji ne to kaga wanda ya ce shi abin bauta ne bai kai ta'addanci irin wanda ya ce shi ubangiji ne domin arrabu shine alkhaliku almaliku almudabbir arrabu shine wanda yake alkhaliq wanda ya halitta almaliku wanda ya mallaki abubuwa almudabbir wanda yake tafiyar da al'amura to dufin aure ya ce shi ne duk da su abu jahal su cewa sun ai an kace musu wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah amma shi fir'auna ya ce shine rabbu to kuma balma sai ƙara wani ta'addanci ciki ya nuna cikin alloli ma akwai alloli to shine oga kwata-kwata na alloli ana rabbukumul a'la to kaga shi safa na fa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal ula Allah kai mu da sani yace to fa idza arafta zalika idan ka fahimci wannan ka gane wannan fa alam ka sani annahu ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala sarraha ya bayyana kenan ya kurutas inji malaman zauri fi surati hud a cikin surati hud bi anna fi ma asaba fir'auna abinda ya shafi fir'auna min al-azabi na azaba ayatun akwai azaba aya abin lura liman khafa azabal akhirah ga wanda ji tsoron azabal lahira fasarraha sai Allah ya bayyana bi anna al khawf cewa shi wannan tsoro waqi'un ala azabil akhirah wato ya tabbata ne akan azaba ta lahira fa huwa al maf'ul shine maf'uli wal khawf al madhkur tsoron da anka fada fi surati fi hud a cikin suratu hud huwa al khashyatu al madhkura shine tsoron da anka fada kina al khawf da al khashya wannan ya ce ai daban-daban na can khafa an kace nan kuma an ce yakhsha a'a da alkhafa da khashiya ko a ce ma'anar su daya ko a ce suna kusa da juna na fata ana fahimta ta sai ka karanta al-furuqul lughawiyya akwai wani littafi al-furuqul lughawiyya na abi hilal al-askari akwai kuma ash-shamil fil furuqil lughawiyya na sheikh abdul latif shuwairi kuma malamai suna kawo waɗannan a cikin littafan su kalimomi ne sai kamar ɗaya ne wani lokaci a ce maka a'a ma'anar su tana dan bambanci wasu suna ganin cewa al-khawfu alkhashiyatu tafi alkhawf ina fata an fahimci shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama wanda su malai suka ce a dukkan su tsoro ne suke nufi ina fata an fahimci wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su alhisab sun kace yakhshawna rabbahum wajen Allah sai an kace yakhsha ina fata an fahimci to ala ayyati hal dai kakkace dai akwai bambanci dukkan su dai karshe dai ko da mun ce akwai bambanci tsakankanin su ba mai yawa bane wato fuska guda alqibla guda suka dusa sai malam yace fa qawluhu fi surati hud fa qawluhu fi hud inda fadar Allah a cikin suratu hud wa ma amru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna ko umurnin da fir'auna yi kalma ta al'amru tana yin nufin sha'anin shi bi rashid sha'anin fir'auna ba daidaitaccen ba daidaitaccen bane karkatacce ba ko ko amru fir'auna umurnin da fir'auna yake ma mutanen sa su bauta masa laysa bi rashid ba abu ne wanda addaidaitacce ba yaqdumu qaumuhu yawm al-qiyamah fir'auna zai gabaci mutanen shi ranar tashin al-qiyamah fa'auradahum an-nar malam bai kawo annar ba da mari mun san annar ne zai zai kada su a wuta wara da shine ya gitto aure da kuma ya gitta shi kenan ya gitta su ga wutar jahannama za su fada me yasa ya shiga gaba saboda shine shugaba na halaka a nan duniya kuma shine shugaba na halaka a lahira Allah kai mu sai yasa kakka yarda ka bi mutun cikin bata ko cikin sabon Allah in ka zalli ba mi cikin halaka to ranar tashi alkiyama kai da allibami malam yace ila qawlihi har zuwa fadar Allah subhanahu wataala al-marfud yakhdumu qawmuhu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud tir da wurin shiga inda za su shiga al-wird wurin da za a shiga wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wace wa qawluhu ba'dahu to abinda Allah faɗa bayan wannan inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah a cikin wannan akwai abin lura ga wanda ya ji tsoron azaba ta lahira yadullu malam yace wannan yana nuna annal maf'ul al-mahdhuf maf'uli wanda an ka shafe fil nazi'at a cikin suratul nazi'at huwa azabul akhirah shine azaba ta lahira li tasrihihi ta'ala bihi domin Allah ya bayyana wannan fi nafsil qissa a cikin qissa guda daya qissa fir'auna cikin suratul nazi'at qissa fir'auna cikin suratul hud kaga babu abin da ya bambanta su wa yu'ayyiduhu malai yace abin da yake karfafa wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi dhariyat a cikin suratul dhariyat wa fi Musa kenan a cikin al'amarin Musa ko ba haka ba id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin lokacin da muka tura shi zuwa ga fir'auna da hujja da take bayyananna ko hujjoji nan sultan kai duka shi hujjoji don ba hujja guda aka ba annabi Musa ba mun fahimci wannan al'aya sai Allah ce li anna qawluhu malan yace wa fi Musa ma'tufun ala qawlihi an yi atafin shi ne akan fadar Allah wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim wa tarakna mun bari fiha a cikin wannan alƙaryat ayatan abin lura lilladina ya khafuna al'azab al'alim ga waɗanda suke jin tsoron azaba mai radadi fa yakunu ma'ana malai yace sai ma'ana ta kasance wa tarakna fi qissati fir'auna mun bari a cikin qissa ta fir'aun ma'a Musa tare da annabi Musa wa ma asabahu min al'azab da abin da ya shafi fir'auna azaba bi sababi takdhibihi lahu saboda ya ƙaryatar da lahu annabi Musa ayatan kinan mun bar aya tarakna ayatan kenan lilladina yakhafuna al'azab al'alim ga waɗanda suke jin azaba mai radadi fa fihi bayanul maf'ul kina an yi bayanin maf'ulun bihi wa annahu azabul akhirah shine azaba wato ta ranar lahira kama zakara fi hud kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul hud wa satara insha Allah idahu zaka ga bayanin wannan qarara fil nazi'at a cikin suratul nazi'at sai dai malam bai kai ga tafsirin suratul nazi'at ba cikin azwa bayan Allah ya masa rasuwa kaga da yace insha Allah in Allah ya so kina Allah bai so ba kuma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun mun fahimci wannan ya so sai ya kai wa min aljannati wan nas amma karshen suratul mujadala Allah ya karbi ransa mun fahimci wannan da kyau ko ala inna hizballahi humul muflihun ko ba ka nan bane daga nan sai Allah ya karbi ransa bayan yayi tafsirin wannan bai ƙara ba ba yana nufin kai tsaye ba tana yiwa ya dan samu lokaci amma dai Allah ya bashi damar ci gaba sai Allah ya karbi ransa malam ya so sai ya kai kashi amma dalibin sa Atiyya Salim shi ya isar da sauran yana kafa hujja kuma galibi da abinda malam ya faɗa a waɗansu darussa da ya tayi a waɗansu wurare ko a jami'o'i sai ya dubo ya ce malam ya taɓa tafsirin wannan wurin sai an ka samu su an ka tattaro ina fata an fahimci sai zaman to galibin ma abin da ya kawo zaka iske magana ce ta malam ya karasa amma da Allah ya bashi iko da shi zai isar da abin da kanshi kuma karshen ta bayanin zai fi haka amma baki inda Allah so abin ya tsaya nan zai tsaya Allah ya taimake mu mun fahimci wannan to nan maf'uli guda ne malam ya bada misali amma kafin mu je wannan bayanin da malam ya kawo na cewa azaban lahira ake nufi wato bai hana a kaddara wani abu domin fir'auna an yi masa azaba a nan duniya kuma an yi masa azaba a mi a lahira kenan ba azaban lahira ba wanda ke tsoron azaban lahira ɗaya bane zai kauce ma wannan wanda ke tsoron azaban duniya da ta lahira domin Allah subhanahu wataala waɗansu mutane yana kama su tun daga nan duniya waɗansu kuma sai ya bari aljami lahira ya kamata mu fahimci wannan duk waɗanda suke zalunci sai ka kawo wasu ayoyi inda Allah yake cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fi al-absar sai ce ranar kiyama ake nufi a'a tun da nan duniya Allah yake kama wadansu ai shi fir'auna an yi ta nuna mai ayoyi waɗanda ya kamata ya dawo ya kiya dan haka azabar da Allah ya fir'auna a nan duniya in kana ta'addanci baka wuce Allah ya maka ita ba a nan duniya kenan sai zama to wanda ke jin tsoron azabar lahira kuma yana jin tsoron ta duniya me yasa malam ya kawo ta lahira saboda wanda ke jin tsoron ta lahira dole yana jin tsoron ta duniya amma wanda ke jin tsoron ta duniya ba dole bane jin tsoron ta lahira don mutane yanzu gashi suna tsoron jandarma saboda shi na da kulki da bindiga suna tsoron dokar bature ta hausu saboda an riga an kawo sojoji an kawo 'yan sanda an kawo mobile an kawo jandarma an kawo dogari an yi gidan kaso dole kana jin tsoron waɗannan shi yasa baka taka dokar su amma ta Allah shi da adda mala'iku kuma ya barka kai yadda kai rama sai kai yadda kake so to da mala'iki da jandarma wani ne yafi karfi to shi yasa ba a kawo ta duniya ba dan ba duk wanda ke jin tsoron azabar duniya ba ke jin tsoron ta lahira amma in kana jin tsoron ta lahira to kana jin tsoron ta duniya mun fahimci wannan sai dai zaman to tsoron ya bambanta tsakanin wani da wani mun fahimta kuma fahimta ba dan haka ba wai mai tsoron azabar lahira ba a'a hatta duniyar za ta shiga ciki za a fahimce ta anan amma in ya zama to kana jin tsoron ta lahira to to kana kana musulmi kenan zaka ji tsoron ta duniya ma ta duniya kuma ta Allah ita ta bature ma in kana so ka ji tsoro suna nan kewaye da kai kai ajan secret in kana yawan dumin banza kana zagin su kana suka sai su turu ma a jan sekare sai a dauka a tai aka ya ce to ka ce kaza ka ce kaza ka kuma kira a'a ba haka nan da ba kaza kaza kaza su dar me kai in sun ga dama in sun ga dama kuma ce ma to kakka saki to shi yasa sai a ji tsoron dokar dan adam amma ba a ji tsoron ta Allah mun fahimci wannan da kyau ko dan mu fahimta kafirai adawa Allah halakar da su a nan duniya wa fi adin id arsalna alaihim ar-riha al-aqib ma tadhuru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin fir'auna an halakar da shi ko ba haka nan bane hatta idza adrakahu al-gharq ko ba haka nan bane fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a to mutane annabi lutu an halakar da su duk anan duniya ne to irin wannan azaba tun da nan duniya kamata ka tsoron ta don kahin ka mutu ma Allah na iya kaskanta kai wulakantar da kai mun fahimci wannan na kawo wannan ne saboda mu fahimci wani lokaci babba malami idan yi magana zaka iska ko da abu karkashin ta wani bai fahimta me ake son a ce wallahu ta'ala a'lam malam yace to wa misaluhu ga misali shafe maf'ulun bihi fi ahadil maf'ulain maf'ulin biyu ne sai a kawo guda sai a shafe guda ina fata an fahimce ku qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma takhaftum al-ijla sai kun karki dan maraki suratul baqara aya ta 51 al-aya ونحوي هذا abin da ya kamata ita inda an ka kawo al-ijla min jami'i ayat ittikhadhihim al-ijla dukkan ayoyin da sun ka nuna bani isra'ila sun riki dan maraki abin bauta fa innal maf'ul ath-thani malin yace maf'ulun nabiyyu mahdhufun an shafe shi fi jami'iha a cikin su gaba daya ko ba haka ba wa taqdiruhu amma za a kaddara shi ittakhadhumul ajla ilahan kun riki dan maraki abin bauta malam ya ce wa naktatu hadfihi hikma shine nakta asalin nakata shine an dan soka abu to ba kowa yake ganin irin wannan abin ba sai a ce to nakta kenan akwai wata hikma wadda ba kowa yake gane ta ba sai mai zurfin tunani da ilimi mun fahimta yankutu bi'udin kamar zo da cikin hadisi in ana sawar gawa sai ya duka yankutu bi'udin yana dan suka kasa da dan wani wato icce dan karami mun fahimci wannan da kyau ko ya ce wa naktatu harfihi hikima da ta sa aka shafe shi da'iman gaba ɗaya a duk cikin ayoyin da an ka kawo shi at-tanbihu ala annahu la yanbaghi an yutalaffaza kenan at-tanbihu fadakarwa ce ala annahu cewa la yanbaghi an yutalaffaza bai dace ma ai furuci ba bi anna ijlan cewa dan maraki mustana'an wanda an ka kaga ilahan ya zama to abin bauta kai kai abu da kanka kuma ka ce ya zan Allah kun ga akwai matsala yasa yau mushrikan larabawa da yawa daga cikinsu sun dawo daga shirka ne saboda kallon halin allolinsu waɗanda suke bauta ma gumaka zama na ibrahim da ya je sassara allolinsu ni sun kace qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ko taimaki allolinku to Allah ko in dai Allah na ai shike taimakon masu bauta mishi ba wai Allah ba kuma ka taimaki Allah ne wata ganin wanga abu aikin banza ke ba ba haka nan bane ko filosof da sun ka zo sai suka ce ai abin da yasa dan adam ya rinda akwai Allah a da waɗanda ba su yarda akwai Allah ba da turawa a da suke yadawa saboda ɗan adam bai da ilimin da zai yi makan shi abubuwan da yake bukata yana tsoron zaki bai da abin da zai tunkari zaki yana tsoron kaza yana da bukatoci bai iya makan shi su amma yanzu sai ya samu ilimi da ya samu ilimi sai kera mota ya kera jirgin sama ya yi na'ura kace daga nan sai yammance ma da abin ga tunda in da ne yana bukatar Allah ya kai shi wani wuri sai ce Allah kai ni wannan khayal ne yake yanzu ba bukatar Allah jirgin shine Allah sannan kuma yana bukatar mai don haka mai ɗinnan shi za a sa ma mota ta tafi shi ne allan da ake nema domin in babu mai ba ta tafiya in akwai mai za ta tafi kenan man shi ne allan da ke tafiyar da mota aƙida ta kafin ciki mu bai wannan suka ce bukata ce sassa ɗan adam yadda da akwai allah yanzu kuma da ɗan adam ya wadatu kan shi kenan bai bukata allah wal iyadu billah filosofi ce suna suna karantar da waɗannan abubuwa ku yi hatara yayin an ka ce baka da bukata zuwa ga allah kenan shi kenan ka je ka nemi ilimi ilimin da zaka samu na kirkir shi ne allah ka Allah ya tsari kafirci ne wannan abubuwan to amma dai su laraba sai suka ce a to allolin naku ai akwai matsala wani in ya tafi da Allah nashi yayi balaguro ko ba haka ba can cikin daji cikin sahara yana son yayi abinci yana da dutsi biyu bai da na uku salisatul asafi da ake cewa al asafi asafi da sa'o dutsi kun san uku ake aza a dora tukunya ko karamci ko hudu ko ba haka nan bane in kaga an dora ni da lura na kuma sai an yi haska dan tana iya zurewa abinci na iya zuwa murhu ko da ake kira murhu can yayi bida cikin sahara bai samu gashi da dutsi bi babu na uku sai dauko Allah shi sai ya aza shi mai da shi na uku yayi da huwaci abinci to kaga ashe akwai matsala Allah ya kuma murhu wani kuma yake cewa shi Allah shi ya fi mana na kowa shi Allah da bino yake sai ya tsebo da bino da bino ya hada sai ya gumci in yatta cikin daji cikin sahara yan wata buge shi babu abinci sai shi fara ɗiba Allah shi ta kamsa Allah hira ci sai ya gode kaza kuwa sai ji mutanen maka ai shi Allah shahida kowa saboda in ya ji yunwa can ya Allah ne sakhafa sakhafatul aql yasa babu abin da ke sa dan adam ya samu yanci irin addini duk yadda kaga mutum ana cewa ya waye ya san duniya in dai bai fahimci addini ba wallahi ban kaura yake yanzu kasar India za ku ga mutum ya taso daga kasar America manya-manyan doctor doctor na kasar India shanu suke bauta ba profesa a kwamfuta ya san komai a duniya amma sai ya je ya bauta masaniya ya zo yana roƙonta wai ita ce Allah shi kuma Allah kuma saniyan ba sai mace namiji ba Allah bane amma mace ce a Allah kaje hayaniya a India akwai mai bauta ma maciji akwai mai bauta ma kusu akwai mai bauta ma al'auran mace akwai mai bauta ma al'auran namiji suna nan za a mutum ya ɗauko jirgi tun daga America professor ne na technology ya je inda Allah su dama Allah su yana da wakili cikin mutane sai su je suna sujada ga su ɗauki al'auran wannan namijin suna yin sujada ga hanku suna goga ga kansu a indiya ko wannan addini to yanzu wannan ake ce ma yanci da ci gaba ina yanci shi ka zo ka ɗauki al'auran ƙato ƙaton ƙaddara ka zo ka yi mata sujada ka goga ga jikinka ina ba hanyar biyu kun gani shi yasa wani mutum ɗan ƙasar ina ganin turkiyya ne da yake cewa musulunci ne yake hana mutane ci gaba sai je indiya sai mutanen indiya suka yawo da shi ya yadda ake bauta ma dabbobi da masu bauta ma azzakari da namiji da kuma al'auran mace kai shi da kashi ya fara kuka ya ce ashe in babu addini dan adam banza ne da haka ai hattara wallahi babban ni'ima muke da ita ba dan da addinin ba da tura wannan sun kare da duk duniya duk kafiran duniya idan suka ga bature sun ga wani abin kallo da shi da yaren shi amma yin mutum na musulmi shi da ya ga baturi ya gana jinsa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas su yi na'ura su yi jirgin sama su yi komai amma su ba su da kima irin wanda suke bukata a wajen me yasa saboda addinin musulunci in babu addini din su zaka yi tai kasashen arna kaga yadda ake yi mutunta su tai kasashen da babu addini irin su indiya inda ake da abin nan da sauran wasu kasashe in ba masu revolution ba ta yancin kansu ba wani kowa yana kimanta baturi ya dauki baturi wani abu najasa kuma ma'anawiya ake nufi ba najasa hissiya ba don kakace in mutu ya ba wutu ya hannu sai ya sake alwala ba haka ake nufi ba ko ba haka ba lokaci ya yi kusa ku bari mu kai karshen wannan ya ce wa kad ashara ila hadal maf'ul Allah ya nuna wannan maf'uli fi taha a cikin surat taha bi qawlihi fa kadhalika alqa samiri kinan yadda wadancan suka jefa haka ne shi ma samiri ya jefa suna cewa sunan shi Musa samiri amma bu nafsi wanda yace sunan shi Musa samiri kuma babu nasi wanda ya ce mala'ika ya jibrilu ya bashi abinci mahaifiyar shi na ganin ko mutuwa ta yi cikin daji kamar da suke cewa sai jibrilu ya zo yana kai mishi abinci shi ko annabi musa fir'auna ya bashi abinci ko ba kanan bane sai sun ka ce wa musa alladhi rabbahu jibrilu kafira wa musa alladhi rabbahu fir'auna muslima musan da jibrilu ya bashi abinci gashi ya waye gari kafiri musan da fir'auna ya bashi abinci ya koma musulmi babu dalili akan wannan kisa shi dai kuma cewar shi sunan shi ma Musa din ma yana bukatar dalili mun fahimci wannan sunan shi dai Samiri in ma Musa Samiri ne to sai an kawo da dalili kuma ingantacce fa akhraja lahum ijlan sai ya fitar musu da ijlan dan maraki jasadan mai jiki jiki irin na wannan dan maraki din wanda an yi mishi jiki kamar irin jikin dan maraki lahu khuwarun yana da khuwar kuka kenan idan iska ya shiga cikin shi ta bakin sa ya fita ta baya sai shi ba da hu sai su tsammanin wani abu ne faƙaru sai suka ce haza ilahukum wannan shine ubangijinku wa ilahu musa kuma shine ubangijin annabi musa kina asalin magana sun mattakhasumul ijla min ba'dihi ilaha an gane ko innal ladina takhadul ijla ilaha duk da sai aka shafi don bai cancanci a ambace shi ba kaga an shafi abinda ake bukatar a ciki to ga dukkan alamu lokaci yayi insha Allah ta'ala ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba abinda muka faɗa zaman tori Allah shi ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh